tauba sura ta tara to za mu tashi akan aya ta goma sha bakwai wanda zai kan kama ya zuwa an sha sai ya shi ni dan maulan mu shi ta usman bauchi wanda zai fassara sai bashiru dan maulan mu shi ta usman bauchi radiyallahu ta'ala rahimahullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم- اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وأن آية تأثرني دليل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشيد عباس بن أبي المطلب bayan an kawo su sayyidina abbas a matsayin asrar badrin bayan an yi maganin fansa sun biya sai sai na da ya samu abbas yake yake da yake gaya masa abu da ya ya aka yi ko ba komai kai kana da numashi kana babba na sallallahu ko ya su kai da kai ya aka yi har su iya ɗauko ka fito daga yaki wannan ai yanke zumunta ne wannan ai abin da bai kamata ba sai ce kashi a bakin da kashi ina mamaki yadda kuke ambato ayyukan ku kuna manta kyawawan ayyukan mu fa mu ne muke su ɗayatar hajji mu muke imaratu masjidil harami mu muke shayar da al'adai mu ne sadaqatul ka'aba mu ne abin da shafi ciyarwa na fukkul an a ونفس الحجاج وليه كان يسافا منا يجدوا أن باقوا على السافا شيء محاسن منه sai ba samu yin mu ko kuke tunawa to wannan sai wannan ayat ta sauka da ayat da take biyo mata saboda ta bada amsa cewa eh gaskiya ne da kagaran maka suke kula da masallaci mai alfarma amma yanzu kan wannan hukunci ya kau ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid al-hayy shahidina ala anfusihim bil kufr cewa bai kamata bai halatta wa mushrikai ba bai kamace su a ce su suke raya masallaci ne a sama ba masajid al-hayy nan jami'i a duk malaman kira'a suna karanta shi masajid al-hayy in ba da abdullahi da takamaki da abu amin bin al'ala da yaqub al-hadrami a cikin sahabbai akwai abdullahi dan abbas akwai sayyid bin jubair akwai asahu dan abi rabah suna karantawa an yi amuru masjidan lahi da mufradi maimakon jami saboda sababin sauran aya kan masallacin haramin makka ne wanda yake masallaci da guda ɗaya ba masallatai ya da yawa ba kuma ma dai ra'a ne ingantacciya a rawaita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran malamai ko ba na kira a bada waɗannan da nisa ba ba da Abdullahi da Zafir Abu Amr da Yakubu Habib ne cikin fitattun guda goma suna karanta masahi da dani shahidi na ala amfusi bil kubur cewa bai kamace su suke raya masallatayya in masjidar layi ne masallacin harami dama da shi ake sai da mutum ba da lakin mufrad al-jam in ana nufin dukkan masallatai ya haramta kuma hakan ne ya haramta kafirai suna shaida wa suna kafirai suna raya masallatai wannan bai haramta ba idan kuma masajidan layi ne duka masallatai yan Allah ke shayi suna da amfani bil kubur alhali suna shaida wa kansu a matsayinsu na kafirai domin duk wanda ka tambaya a cikin su musulmi ne zai gamsa a shi ba musulmi ba misali idan ka tafi da kace shi mushriki ne in kirista ne ka bar shi kirista ne idan bai hude ne ni bai hude in ko maji sai ne ni ko maji ne ka ga wannan shahada ne wa kansa ala nafsi bil kufr shahidin ala nafsi bil kufr tunda ne ba musulman ba to ulai da kafiyat amalu waɗannan hakika Allah ya riga ya lalata aikin su don ba imani a ciki wa mai yakun bil imani faqad habita amalu ko tulaki dinar fasi wanda ba imani kuma dukkan aikin sa ba za a karɓa ba ko ya aiki yake to tunda a lokacin da suke ibadatu da su din nan suke hijabul baiti suke ciyar da alamai da sauransu ba imani ba na dace a ulai ta hadda amalu wajen na in sun mutu a haka ba su musulunta ba kuma to hum khaliduna fi an-nar za su kauna ba su dawama a cikin Allah ke
inna la ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'ata
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله معصي أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله باب wanda ya kamata ya raya masallaci sai ahalin masallaci sai waye iyaka wanda ya kamata ya raya masallatayyar Allah tun daga harami wanda shi ne a ƙiblar dukkan masallatayyar duniya da dukkan masallatayya kuma su ne man amana billahi wanda imani da Allah wa yawmi lafiyar da ranar lahira wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah sannan bai ji tsoron wani ba sai Allah a nan wurin malamin suke to ai cewa walan yakhsha illa Allah bai ji tsoron wani ba sai Allah mu'mine ba su kushe ba suna tsoron waɗansu abubuwa bayan sun ji tsoron Allah suna tsoron wuta ta kona su suna tsoron magauta su kama su suna tsoron barayi suna tsoron yan fashi suna tsoron gobara a gidansu duk wannan abubuwan ba Allah ba ne to ina walan yakhsha illa Allah zai shiga aljanna ba wanda zai iya raya masallaci sai ya cika wannan sharuɗa har da wannan sharafi wanda bai da ma ce ya ji tsoron Allah a shi amma ce bai ji tsoron komai ba sai Allah to ya za a yi kenan sai suka ce a ba irin wannan tsoro na halitta ba na mahalukat ba tsoron abin da kake bautawa misali arna masu bautawa gumaka suna fa tsoron wai kada gumakan su musu wani lahani za ka ji suna jan kunnen annabawan su ma kafira annabi hudu suna ce masa ya hudu ma ji ta na bayyana wa ma na min shay'in fi aliyati da an qawlika wa ma na min zakarun innakum illa ataraka ba'du alihatina bisu har suna rana cewa muna fagen kamar kuma kanku ne waɗanda kake zagin nan su suka wato daga wurin su ne aka a wato wani mummunan abu ya same ka saboda zakin da kake yi to suna tsoron kada kuma kan su dishi ko in ko su kuma ka abin da ya kamata ba zai faru to irin wannan tsoro na mai bauta da abin da ake bauta ba shi ake yi ba tsoron ba ni tsoron kura yana yi tsari kura ko ne ya ba ni tsoron zaki ne wai don yana yi tsari zaki da tafiyin sa ba ni tsoron karawa da yana ɗaukar abincin da karawa da miki amma mai tsoron gunki tabbas yana tsoro a matsayin gunkin ubangiji to shi ne wani rashin ilallah a ba su tsoro komai ba sai Allah a matsayin abin bauta ba a sai wula yi ta guru wannan ya bukata malamai suna da cikin daga ga asar alƙur'ani to tabbas ne ba wai ta yi ba ne an gama ne a san lau an ya ce ni biyu jami'an inda huwa al'amin hakim in ji annabi yaqub ala nabiyina muhammadin wa alaihi salatu wassalam ne ba ta haka kuma duka sun dawo daga baya annabi su ke masa da launi din ko shakura ko wani ne da bunyami su sun dawo an ya ce yin duniya ba sai an yi ko a ba sai ulai ka an yi kunu wato ya kusata waɗannan su zama minan mutane na suna cikin shiryayi ne suka cika waɗannan sharuɗa imani kaɗai da ita ba ya tsaye da sallah ya ba da zakka sai ba a ji tsoron wani abu bauta ba sai Allah dama Allah kaɗai ne Allah ba a ci tsoron sa cikin wani duki ko na abin shirka ba to wannan shi ne ya kamata a wannan wannan ne sa sai ta abubakar da zai zaɓa mu ya yaƙi da halin ridda waɗanda su abu waɗanda su ne su ba su kafin su bai zakka ne ba su kashi saboda ayat ta fito ba ta ce kuzmin amwalihim sadaqatan annabi da gaya ba abubakar da aka ba za su ba shi zakka su ba القرآن ما في مصدر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصلي عليهم فشيكنا يا اسم دا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هكذا يجا دا قال صحابي وما تواني يسا بك يا إسماء الذي يجب قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله لئن قالوا وأخذ مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولسانهم على الله يجي وقال إلا بحقها والزكاة حق المال يا ابن الله بهجة أي كان ما يمكنك بكاش أهل الله إلا بهجة هو الزكاة حق المال والله لو أنا أقول أقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بأقيا ko igiyan da bai da na ɗaure akuya sun saba kawo wa annabi akuya ta igiya ni suka kawo zakar ba igiya wallahi akan igiyan nan da na yi saboda ba zai yadda wani wani ya ɗauka a ɗabi'a da shi ba bambanci tsakanin annabi da adarai da yanzu wajen da ya wa Allah to wannan shi yasa ibn Mas'ud yace mun yana ta mun tsaya wannan ai ba dan Allah ya ba mu hakuri ba da mutunci ya kare a ran ba dan dajewar da ya ran ba haka ya gamsu da sahabbai har aka shaƙe wannan ya ji cikin da Allah zai wa kamun suratar da ba'ashin tsakanin Allah bai taɓa rasa sallah da zakka ita ce wa da bukati dan da man farfaka bai nan salati da zakka duk wanda ya farka ya tsara zakka wallahi sai ya yi to kuma haka ake wani nabi Allah ta ce laika an yakunu min al mutaji
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فالله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج يزدم kai abba da kake cewa ana irga masa'un ɗinku ba a sa mahasin ɗinku ba a faɗi kuna raya masallaci kuna ce da alhazai وإمارة المسجد الحرام ليه كده عملت آية الحج وظيفة في المهاجر إجابة البيت وظيفة بنو عبد الثاني تقع جاهلية يذا لو رسل عليه الصلاة والسلام إلى مفتح مكة يجي عثمان لكن طلها عن عبد لم بنو عبد الثاني يجي مثلا هل المساء يا عثمان عثمان قالوا كل الكعبة Usman ya ɗauka zai miƙa sai Abbas yana jini zai ce ya rasu da Allah in ji an lana hijaba ta masu ɗaya da sallallahu alaihi ya rasu Allah ya haɗa mana makullin kafa da shayar da alhamdulillah Allah ya bar da zai sai Usman sai wai da makullin sa su ba saboda ai da gaskiya ya ga annabi da ruwa shi ko yau in ya ba wa Abbas ko magana ta tabbata sai an daga ce hajji kuta ya Usman sai za ki ɗauko wani ne ga abuwan da ne ta ya rasu da laki an gana da hijiya mata ba su kayan da mun ga faru haɗa mana mutumin gaba da shayar da daga wasu kuma suna cewa a jini da bi dalil da ya faɗa Allah ya maka sadaki ba kuma ba shi sai Usman ya sake da makudu da nan da ce kawar mutum ya zo da ya shi amana ai ko kan yin mutum ya sa a cikin gidan ko amana ya ce ga hukumin amana a nan salatu ya ba ka buɗe ka'aba ya shiga yin salatu sala riwaya ta zo guda biyu waɗansu ce yayi na shira aka addu'a cikin ka'aba wasu ce addu'a yi tsakanin Abdullahi da Umar da Umar Usam su da sai ɗayan su ya ce addu'a kai ɗaya ya ce na shira aka yi wani ala'ayi hali annabi ya yi shira da ka'aba suna sanar yana ce wannan ayoyi inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا يجب عثمان بقى كل اتهمك يا عثمان اليوم يوم الجرم ووفاء يجب كلها خالدة ثابتة لا يملكها منكم إلا ظلم كريكا يتكلم دين دين أشوف فالهم هل أبدا ما نقاتل أشوف سلسلة to sai an da jira Usman da kana ba kullum har shekaru ba ne yana shekaru sai ba shi sai ba din sukan dan banu a tijjani ne shi ma ma'ana tun da zamu da biya ne mabukin kaba tana hannu to shayar da alazai yana hannun ruhani tun da abu mutan shi ya zo zansa bayan zuwa su ya rufe shi abu mutan shi Allah tana amfani ya zo ne da ka dai zama wannan kayan barwashi shi yasa ma ranar da annabi ya haji da ya zo ga Abbas na ikon ruwan sama daga Rijiya yana shayar da alamu sai ya ce wallahi ba da kan in surkuya da hannuna in ɗebo ruwan abuja in shayar da alamu wanda ya dawo da yin za a kwace wannan aiki a hannu kuma da shi mana shi amma na san da na yi sarrafa duniya da shi zo na gaba kwace wani abinda annabi ya yi wani sarki zai ja ba wani shi wannan ai ko da ya wasu ga kuma daga nan kwace rukun wani zamanin ko kuma ya ya zama ko kuma zamanin ko da ba su sun sauka ya zama ne wanda ko wani ne wanda yake yi to aka kace shine an Allah ya ce ba ba da an ci ya da haji ya zo kuma ya shayar da alazai wa imaratu rasul al-hadi da rayar fadaci da sauran masallacin makka kamar amana billahi ma'ana za ku mai da aikin wanda ya shayar da al'adai wanda ya ke haya masallaci na gaba kamar aikin wanda ya yi imani da Allah ga mahamman billahi wanda yau da lafi da ranar ƙarshe wanda hada shi da billah sannan ya hayi saboda Allah za ku haɗa wannan ayyukan ina la yadda wani idan la wannan ayi ba sa zama daidai a wurin Allah wannan la ya ji kuma zalimina Allah baya shi da mutane su a zalimai kafirai ba zai shige da su yadda su aiki da zai karɓa ba da ba imani Allah zai karɓa aiki da bai
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم لأجل تثبيت الله أولئك هم الفائزون الذين آمنوا سواء من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله سواء سنة الذين آمنوا ولد نسك الإيمان وهاجروا سك الهجرة وما سيدنا إن يكي مغير الأباس yana cikin farkon imani ko farkon hijira وجاهدوا في جهاد بأموالهم وأنفسهم تدوك يوم تغيروا في سبيل الله تبارك الله سبيل الجمال وأنفسهم أعظم درجة سبيل الله تدوك يوم تغيروا waɗannan a azamu darajar sun fi daraja a wurin Allah a kan shigar da ke gyara masallaci suna ciyar da alhalai ainihin mushikan kwata-kwata ma ba su ma da daraja ba suna wuce su wannan usulubi ne na alƙur'ani ko da zai nuna wani bai da komai wani kuma na da shi mai yawa sai ya ce wani ya fi wani kamar faɗin da ake zo da bukari bayan ya faɗi yan wuta da yamma ya ƙarfi na sai ashabul jannati yawma yun khairun mustaqarran wa ahsan maqila yan aljanna a ran nan yawma yun kiyama sun fi kowa خير مستقر في قوة مسوي وأحسن مكيلا كما سنت قوة سام إنت لا يبشر أيلا بشرانا to ai duk wanda ba na aljanna ba ba magana wai dan aljanna ya bi shi wuce yake ba ana magana wai na san aljan kyau na dan aljanna bi shi ba a'a za ka ji yadda yake khairun mustaqarran wa ahsan waqilan in ya je ƙarshen suran sai ya faɗi yan wuta sai ce inna ha sa'at mustaqarran wa muqama yadda wannan asan khairu mustaqarran wa asan makila wanda kuma sa'at mustaqarran ba ce makila ba ran ba ne ne da yake da mu dan ji ba zai wata ba sura sai dai muqama ba ce wa sa'a makila ba a'a sa'a muqama sa'at mustaqarran wa muqama ba mai kilan ba wani mutum da kuma yana jin da ya yi rajin da wani ai ba za ba ce masa ba za ta rabu ce ba wani mutum amma nan makilan na kai yura ne na mace rana to sai ya zama yin kenan ka ga wannan sa'a wani kuma a hasan mustakara to a san a azan darajatar sun fi kowa daraja ba ma haɗi tsakanin su da ya wuta kamar babu shi ma da abin ba kuma ba أعظم درجة عند الله وأولئك هم الجامعة والناس الجنة على الذين آمنوا هذا المسلم وكنت فاعلون سوء ما سوء قربوا ومن سوء أهل النار وكل الجنة فقد فاز أصحاب الجنة هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم sannan a aljannan fa Allah bayan ya sa su a aljanna zai ta jinsu da albishirori yubashiru rabbu bi rahmatin da wata rahama da gare shi wani duwani da yarda sai ya ji biyan aljanna ce yan aljanna ya kuka ga halin da kuke ciki su ya ubangiji ai ka cika mana alƙawari ka azab azab annal hasan inna rabbana la ghafurur shakur Allah ka cika mana alƙawari ka ba ku kima mun gode maka kake ba na ba ku wani ajin da yake wannan ba yanzu ya ubangiji wannan daɗin da muke ciki har abin sama da shi ya ce kwarai kuwa ya ce mene ne ya ce zan yarda da ku yarda ta har abada ba zan taɓa fushi da ku ba har abada babu kamar sa to shi kenan wa ridwani wajen ɗan to wannan yarda in suka ga Allah ya yarda zuciyar sa ku kwanciyar hankali da nutsuwa fiye da daɗin aljanna yadda yardan Allah ya ci aljanna daɗi haka fishin Allah ya fi jahannam da daɗi. Sun sake kayan suna fiya ta da ke bangaji ballau alai. Ba su dawo jahannam kare da fiya ta da bangaji ballau alai. bayan ya shiga nama ya da roma yadda wancan zai samu yarda shi kuma ɗan mutuwa ga ribar nama ne zai samu shi a wurin dutse wani wani wajen nadi na hukiya na imun mukim a gare su a cikin aljanna akwai ni'ima ta dindindin duk inda ni'ima take a duniya tana da lokaci za ta wuce shi daɗin duniya a lokacin da ke jinsa a lokacin da yake ƙarewa ba lokacin yake fara ba ba don su yi yau su kuka yaudare kan kuna jin daɗi kuka ɗauka yanzu da kuke jin daɗi kan tuna ma daɗi ne ba a yanzu da yake karewa yanzu da yake karewa ke da daɗin da kake ɗazu da safe ma ko ta kan ba gani ma a cikin ba za ka gani ba ko a tsakanin makarin ba za ka gani ba kuma ko barci da wuce to na daidai yanzu ma lokaci ko kana cikin jin daɗi yana karewa kamar kuɗaɗen aljihu da kana jin kana kashe wasu na karewa to amma wannan na'imun ne mukimun na dindindin wanda zai da wama خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم kuma wannan daɗi da yardan Allah da roma ba za a yi a ciki har abada har abada imam tirmidhi a cikin kitabu sifatul jannati wan nar ya rawaito mana hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan aljanna za su rika zuwa shopping din ranar juma'a idan sun je sayayya kowa yadda da kake kuna nan na sayayya wallahi in ka karanta hadisin zaka ce dai kai ga shopping mall a kasashen turai yadda ke kuna ake ɗiban kaya a zuba a keke ana turawa a manyan birane na duniya ka zo ka biya da kati wallahi za ka ɗauka wannan lokaci da ke karanta a hadisi kuma manzon Allah yake magana ne shekara dubu da ɗari biyu. tun larabawa suna cinikin bayan gishiri ba ka manta ta ga wannan ba wani cikin mai daɗi da aka shawo ba amma ce kowa zai shiga aljanna kasuwa akwai kasuwa ɗin aljanna da mako mako suke ci za a je kowa ya ɗibi kaya ya loda in ka gama zaɓen kaya wurin biyan su ba sai ka biya ba kayan nan kawai da barin su rai nuna shaƙi ne ba ma don bukata ba kai ne ka ga gashi na nasta kaya ka ce kana a yi wannan na mu ce wannan ba mu wannan ba mu da wuciya na imin buki halin na fiya ba za su kai goma cikin wannan hanyoyi na daji sannan kuma akwai abin da ya fi shi ne yin da aka kuma wa ziyada akwai ganin zakin Allah Allah zai gayyace su su je inda za su samu mushahada da zakin Allah idan sun ga zakin Allah jamala na tashalli na Allah sai ya sa su raina daɗin da suke ji a aljanna su ce subhanallahi muna ta mun shekara da matan aljanna da za a ciki ga a ciki yayin kan daɗi wallahi ba man ba man ba ba za su tashi ba sai da dabara sai da hikima ko wala da gina mai da shi nan amma ko da shi wallahi ke ma da musha da Allah ya fara to ne dokar ka gare ɗalibai in ka ga sun cike sun jantarce su sai wannan su yi da ke in dai da aljanna zai ce wallahi ba zai kowa ba a shi an yi ba masa wuri لو كان إن مقيم خالد فيها وإن لا يدعو سمع الله عز وجل أجر لا داع عظيم للجماعة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كل كبار الرجال الله مؤمنين لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء كم في يتقوا إياكم لأنكم مجد تارة مجدا يستحقوا الكفر على الإيمان مجدا سبب كارثي أكل إيماني duk wanda ya ce musu yake son abokan jin daɗin sa abokan jin daɗin lamari yake ya mutu ya yarda da abin da suke na kafirci o mai sallar muku ko da ka mutu zalimin shi ma ya zama dan yarda a rida da kufri kufrun yarda da kafirci shi ma kafirci da in dai kai yarda da abin da kafirci yake kana jin daidai ba ba kai da matsala ba wani abu ne ko kai ba ka kafirci kai ba ka kafirci ne amma wannan akwai ayar mutanen ta istisnai لا ينهاكم الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يمسكوا في ديارهم ان تبروا وتسلموا اليهم ان الله يحب المفسدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من ديارهم وظاهروا على اخراجهم ان تولوهم ومن يتولكم ولاكم الظالمين قال كاكاري كما هو اذا ما ومن يتولكم ولاكم الظالمين اذا ما تولكم ومن يتولكم ولاكم الظالمين da wancan tana ta ilimi wannan ilaki ko wannan musulma da aya wanda tana masa tana kayyade ta tana mata su cewa sai dai waɗanda Allah bai hana su yan iyayenku ko yan uwanku waɗanda suke neman ku sada musu zumunta ku musu alheri Allah bai hana ku musu adalci ku sada zumunta da su ba wannan kuma da yin zai da asma'ul duka da kafin da ke Allah ta'ala anha ta mahaifiyar da ba musulma ba ce ta zo Madina lokacin ana cikin hulɗa din nan ta zo tana neman yarta haka ta ba ta masauki ta wata alkhairi yarta ce ba zan karɓe ki ba sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta tafi ta ce ya rasulullahi ga uwa ta ta zo tana neman misalin zumuntanta in mata alkhairi amma na ki karɓar ta cikin zinariya ba to sai la ya haƙu lahu sauka cewa banda irin waɗannan waɗanda za a su zuta kuma su wato ba sun yaƙi musulman ba ne wa mai zarra muku ko la ta musulmi ne.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وأن الآية wato babu wala'i ga Allah da manzonsa da fara'a ga bari duk abin da yake da tsada a zuciyar ɗan adam kamar wannan aya sai da lissafa abubuwa guda takwas ciki babu wanda ba taɓa kashe mutum a kansu ba babu wanda ba ko fari dai a wurin mutum yana rage a kashe shi don kare wani abu babu wanda misali ta samu uba ta ga maganar da a cikin cikin uban mutum wani kowa ta kasu gara an kashe shi dama abin da kira ko bari abin da ka shirya ka hanka hanka wajen kare shi shi ne ko bari ta bari na ƴaƴa wanda ka taɓa ƴaƴanka da sun su gara ka kashe shi sannan ka taɓa ƴaƴan larabawa ci ba ke sun ƴaƴan su mata ma wai da a cikin su mutunci na gaba gara su kashe ƴaƴan ma saboda ko bari gari ma bai da ƴaƴan haka a mutum da ɗaya kuwa cikin zuci nan da a faru kuwa na ku wani kwanu haka wani wajen kare yan uwansa ya shirya ya mutu wani wajen kare cikin matar da ya shirya ya mutu wa gwani wani wajen kare dangi ya shirya ya mutu wa shi da su wani kuma kuɗi ne ba ni ɗin daga taɓa masa kuɗi sai in ka kai yin shan daga gwani kuɗin to amma ne tarar tumuwa idan ce ka kai da gwani suna wala ke kare ba ɗari nan zai yaki wajen kare kuɗinsa har ma mun za a sarfe gida ma kuɗi da ina ma yi ko wa shahidun duk wanda wajen kare dukiyar tsarin shi ya yi shahada kawai ana fitowa wajen kare dukiyar ke to amma da wasu jami'in ka shora ka fada ha da kuma kasuwanci a duk tsoron karyewar kasuwancin misali a ce kaya ya yi kwantai ba a sayar ba an kisa ya wani da wannan ya same shi shi ma gwamnatocin kasashen duniya su kan shiga yaki in su yi fasirin wani kwanin price wani price da economy suka zo da mun ban tsoron da zai rawar da sun asibiti sukan ɗau makamci ne ya yi idan kan ikon da kyan kan kayan masaha da sun asibiti ba su jari da suna kasa da ba matakin sardauna ba wani daga shiga gidansa ba izinin sa ba ka keta masa hajji gara ka kashe shi to waɗannan guda takwas su Allah ya kira ya ce ya rasu na ka gaya duk duniya ka gaya masu imani wallahi in dai iyayen da ƴaƴanku wa al'abnaku wa azwajinku da matanku in kana abarku ko akawu ko ikwanku in kana abarku ko akawu ko ikwanku ko azwajinku da ƴaƴanku da matanku wa ashirarku da danginku wa amani taraku ma da dukiyar da kuke nema kuna tsoron da kuna neman ta wani jarin da sauran fada da kasuwanci da kuke tsoro kada a karya mun kasuwanci ko kayan sai kwanta ke samu shiga ba wa masakin da zauna ha ko kuma gidajen da kuke kwanciya kuna jin daɗin zama a gidan kuna jin nutsuwa kuka ci kun fi nutsuwa da gidajen ko kun ci nutsuwa kun fi nutsuwa da iyayen ko ƴaƴan ko matan ko ɗan uwan ko dangi ko kun fi nutsuwa da su kun fi don su akan Allah da manzonsa أحب إليكم الله ورسوله والجهاد في سبيل الجهاد كما الله رسوله سوف تربصوا فسورة أبو الجواب والنشور حتى يأتي الله بأمره إن يجعل حتى يأتي الله بأمره كما من عمله إن فلما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نزلنا هودا إن ولما جاء أمرنا نزلنا شعيبا إن فلما جاء أمرنا نزلنا صالحا إن ونجع حتى يأتي الله بأمره irin wannan azabar da yake zaukar wa kafirin su halaka to shi ne zai zaɓu to a nan an taɓa samun wani malami a ƙasar nan cikin masu da'awar salafiya yana da'awar wani duk ƙur'ani ba inda aka ce a sunan muhammad kuma a duk mamaki mahaddisin ƙur'ani mahaddisin sai ya san ƙur'ani amma yake duk Qur'ani ba inda aka shafa manzon Allah ba mamaki kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla inna mar inna maradun yawmin lamajun huna in banda haka ya ai annabi ya wuce wa Allah ce mara ku so annabi kalubalantar yayi ba wai mu zo ba mu so waɗannan daidai da annabi ko sama da annabi ko wanda zai faru haka Allah ya ba wani so annabi ba in ka gaji a hankali ne to kana fushin Allah da mutum ne amma ka fi son waɗannan akan Allah da mutum ka jira mummunan azaba ne dama ga wanda ake magana da shi a ayar me son annabi me son Allah ne amma a hankali ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi wa fataratuhu mafarin Allah da mazan shi ake magana in ya kuskure da su sun waɗannan abubuwa da ake mutuwa domin su fiye da Allah da mazan to ya jira mu kuma sakamako gaskata wannan fasara kuma shi da hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a kitabul imani Muslim shi ma ya rawaito a kitabul imani babin da Bukhari ya kace babu hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-iman Muslim kuma shi ma ya ƙarfafa shi yake babu wujubi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min al-ahli wal mali wal walad wa idraki adam al-iman ala ma lam yuhibbu hadhihi al-mahabba babin wajabcin son manzon Allah sallallahu alaihi fiye da ƴaƴa fiye da iyaye fiye da kowa da cewa duk wanda bai so annabi soyayya ta kai wannan jeji ba ba yi da imani haka mutum ne ya ba hadisin kuma shi ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ahabba ilayhi ahabba ilayhi min walidi wa walidi wa nasi ajma'in ɗayan ku bai da imani kuma kuma bai da imani matukan bar zama na fi soyuwa gare shi akan iyayensa da ƴaƴansa da dangi gaba ɗaya ba wallahi ba iyaye ba abin da uwar yake wa abbas ka san allah abbas ka musulunta na fi so akan uba na haɓa da musulunta wai gara uban da ya wuta ba akan ba babban manzo allah babban manzon allah yanzu in wannan al'ummar da zaka ce an rawaito da gurin iyayen annabi ba sa gidan rawu in wannan al'ummar da yake ganin babban manzon Allah ba ba wani annabi ba kanin babansa ya fi kansa akan ubansa ma ya ba wani babansa ko kanin babansa ba hawa jama'a ran da aka ɗauko abu ko hafa da annabi ya ji maka an ɗauko shi ruwa ya tsufa kan nan ya yi bari jam ya yi bari jam aka kawo shi gaban manzon Allah ya kai kalmar shahada annabi ya ce ala tatruku shaykha fanati ba za ku bar dattijo a yadda yake ni in can in zomar ba abu muka yace ina ya rasulullahi shi ya kamata ya zoma dan abu ko haka ne ba yace har musulunta sami na fi so da na abu talib ne na ji a lokacin da na ji lokacin da ake kira akan nashi dan Allah da duk wannan soyayya a haka ne ku min Allah wa rasuli wa jihadi fi sabili fa tarabbatu kufara hatta ya kai karu amin Allah ne da hukuncin sa hukuncin kuma lalle ba da kyau ba sai a fili da wani abu kan Allah da manzon da jihadi saboda Allah والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي لا يهديهم فوق الذين هم wani abu kan annabi sai da za a ji kamar fasiki Allah ba sai wani zai mutu a rufar Allah ba shiryar da waɗanda suke fasikai waɗanda suka fito wani abu kan Allah da manzon Allah ka kara mana son manzon wannan yasa Umar ba ma wai annabi ba da ya zo raba albashi sai ya ba wa Hassan da Hussein dama ya ɗaura musu ƴaƴan ƴaƴan ashabu badri dubu biyu da ɗari biyar ke basu amma ba da zai cika musu dubu saura haka ya yi dubu biyu da ɗari biyar sau ɗaya da kuma duka da sauransu usama sun zai sai ya ba shi dubu uku irin na haka da sai sai yi abu na kamar da ce baba ya yi da dubu gina hakan da sai mun san matsayin su cikin manzo Allah amma usama wani matsayi ne wani yaƙi ya je ban je ba wani yaƙi uban da ya uba na kawai bai yi ba uban ya ce yawa haka ba sai wani ce gaskiya ne na lura ne annabi ya fi son haka kuma ya fi son ubansa akan ubanka ka zai ma yanzu a tunan yin wofi magana yanzu an wani son annabi ko ya yi gidansa a'a wanda annabi ya fi son wa umar ya fi son akan nan in ya fi son uban wani ma umar ya ci bambancin uba a kan kai ya kamata a gani iman son manzo Allah shi ne inji na imani shi ke tabbata imani duk ba shi ba shi nan muna buga da su Allah ne komai wanda ke manzo Allah da su aka yi komai sallah da azumi da komai da su ake yi a gefe hari in annabi ne ya ce wanda Allah bai yarda ba ya sa annabi da kansa ya ta magiya yana nema musu gafara da ke ba zai yi ba Allah annabi bai taɓa yi ma gafara ga wani ba Allah ya ce cikin munafiki don mai wai fadarsa da annabi shi ma Allah ya faɗa da annabi ko annabi ya nema masa ci bare ba da su ba yadda ya nista jirlan aula nista jirlan idan da kan sa kina ma da fannan da mu'ara fannan ya ce Allah ba abadan Allah ba zai su gafara لا لا دي ما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ويوم أنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هناك إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله وانا آية كما tana magana yakin hudayi ne bayan an ci barka Allah ya ce Allah hakika ya taimake ku a wuraren yaƙi da yawa musamman a hunayi in za a jabar ku kasa tuto yakin hunayi a kamar da muka fara karantawa a baya da zan sanar sanar ya yi ya yi farko maka yi gasa shekara takwas cikin wannan wata wannan azumi alaihi salatu wassalam bayan ya shiga da sojoji dubu goma makka ya samu ƙari dubu biyu daga cikin mutanen maka da mutane da musulunci da harsun makka da sauran larabawa da suka biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam fita makka sai ya ji labarin malik ibn auf malik ibn auf wato annasri ya tara sojoji maharba ya tara su a nan hawaji akan za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji labarin sai yanayi safwan umayya ya ara masa sulke aka samu sulke wajen guda ɗari ko ɗari biyu aka ba manyan kwamandojin sojoji su a kaya wannan duk tashari da annabi ke sha'atawa ne yana yi shawara da kun zo ku suke da yau za su faru amma duk da koya kwamandojin yaƙi da ake yi in ba su kayan yaƙi a ƙasa a kura za a yi guduwa za a yi ko ko abu ne a aro shar'an da wai in ba ku shi an karbi na ali sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin safwan na ali ne da jinin da kaga aro wani asnan shi ma makaman kuma sannan akwai wannan dayan almasu daya cikin shi ma bai musulunta ba dan ba kuma su ne maza su ne saboda lokacin ba kuɗaɗe ke ba su da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba da rancen kuɗi dubu talatin waɗansu malamai suna cewa dubu arba'in a karɓa kuɗin da za a yi idani sojoji a shirya su shi ma ya kawo kuɗi da aka kawo nan ma hukuncin rancen kuɗi a biyaki wajen kaji da an da bisa ba sai zama nan koyarwa yake a ne sallallahu alaihi wasallam shi kenan da aka je kuma a cikin mayakan su tafi wannan da su aka yi lokacin masu surunta shi ma wanda da shi aka yi akwai larabawa ƙauyawa da masu surunta ba yan kaɗan da suka biya ne wannan ma ya sa malaman shi suka shiga debate ha'a ya kafiri zai iya taimaka musulmi a jihadi ai akwai inda an zama mai ba ni ba zan nemi taimako da wani ake ba a jihadi da aka yi na farko na badar na na na na na shekara ta uku da hijira ya yi kuɗi to wannan fa sai imam malik ya ce a idan sojojin musulmi suke da galaba har nan ba za su ƙara wani abu mai kima na cewa suke da jagora to don su ɗan kare su da su ba kuma rai in ji malik to shi kenan aka zo wani jihadi aka yi da aka zo a cikin asalar ya iso lokacin sun su dubu sha ba bai ba sau za ki shi dubu sha ba bata sai suka yi kurja uku uku sun dubu ɗaya ne ibnu ubayy ya kwashe ɗari uku suka zama ɗari bakwai suka tafi yin yakin uku hanta ta buɗe dubu hudu ba amma yau a bai'atul duwani su dubu ɗaya da ɗari biyar ne duk da ba ta haji ne da ramuwa ba to yau ga su sun dubu sha biyu da da kai lan nuglabar yau an killati yau da ba ni a cikin gurin muna yanka ba to Allah kuma ka san shi da kishi subhanahu wa ta'ala inda duk aka danganta abu ba da shi ba to zai ba ku ne malamai suna cewa wani lokacin da yabbali za su kawo da al'amari ana ji da musa ya dawo ya yi shi ba aka alwaha ba aka da bilal da aka kare wannan da musa ya koma Allah ta Allah ce musa ka san me yasa na barbari isra'ila suka bauta wa dan malaki haruna da iya komai a kansa ba ya ce wa mulki ba sani ba ya ce saboda gani nan ba ka ɗaɗa ni kalifa a kan sai ka ce ka ɗaɗa haruna kake masa ɓangurutun shi kauni wa asli wa la ta yi kamar bashi kisa haruna sai gashi na koka maka inna kauman tazafini sun rena ni wa kaji yaqulun zawajin su kashe ma shi da kan ka kan shi yasa na mu annabi annabi Muhammad lokacin da ciwon ajali ya kama shi abu na ɗan mutum yana cewa kamar bai wuce wata biyar su ba ya kira su ɗakinsa da suka zauna ya musu wa'azi ya ce musu to yana ganin shi lokacin tafiyarsa ya kusa sai ya ce musu Allahu khalifa fi ku dan ka amin da bai raba mana kowa ba dan sai dan ka asa da ba ko ce Allah ne kai ba na ji ka ga ni ba ko ko da Allah ki ba ne dan ne saboda ya ce ya ba mana Allah da maka kifa akan sallallahu alaihi wasallam so da ya zama ne yayin salatu salam suka iso da asubahin fari ya iso yana iso a cikin musu kwantar kauna shi ma da cikin au sojoji da tara ma harba a da suke suna isa kawai sahabbai ba su turbi da jiki ba da kawai sai su aka watsi da aka watsi manzara sun ya kan alfadar kafara yana sukuwa yana nufan inda kibobi da fito Abbas yana rike da yana jan linzami wai wai alfadar da zo baya dan kar annabi ya sake shi da hadari annabi na kwacewa yana nufin da kibobin yana cewa annan nabiyyu la kadhib atabnu abdul muttalib annan nabiyyu la kadhib ni ne annabi ba kai ba ni ne da abdul muttalib Abbas yake mun ka kuma mu ce mutum goma ba a tare da manzo Allah alaihi wasallam akwai injiji akwai ɗansa kusan akwai abubakar akwai umaru akwai aliyu akwai abu safiya ibn al-haris dan babban manzon Allah haris dan haris dan abu mutalib babban na abu mutalib akwai ɗansa shi ma abu safiya ibn al-haris to da wasu sai guda uku su goma yace su kaɗai suka rage tare da manzon Allah sai an zama ce abbas ka yi kuwa ka kira su dawo ka kira jama'an nan su dawo sai abbas ya ɗaga murya ta mishi da an wani murya an ce wata rana ta kai ɗaga murya na a maka zuwa sun maka da suka amsa tun mace da ciki a ranar sai sai kai kawai ƙara kuma da ya ƙara ji kira dawo sai su suka dawo da suka dawo bayan da ya tarwatar guna an kiyaye aka kama fursunoni sama da dubu shida dabbobi raƙuma sama da dubu goma sha banda abubuwa da aka kama daban daban to da aka kama waɗannan annabi bai rasa gari ba a wurin ba sai da aka dawo aka zo yake orani a nan yake kare da rabu sana daga baya bayan an raba sai a sai sai bayan raba yi sallar salam sai mutanen su banu hawazi Alhamdulillah Allah mana gafara Allah ya ji gamu cikin gaya bayani da wannan Allah ta da shi wani Allah ya ji gamu da da da da da da da da Allah ya ya Allah ya fara wucin da ka Thank you.